بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau uku ga watan ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan Mayu 2026 miladiya wannan majalisi namu na safe yau laraba za mu karanta za mu fata cikin littattafan larabci da man dufi karin yi aka gani saboda wannan fasolin fil adab fi tarihin adab al-arabi littafi ne na wani babban malamin mu professor ko associate professor muhammad kabir abubakar amin asgar ku yana kuna yawan ganin shi a saha na koyarwa da kuma albani tv da sauransu sai shi da yawa za ku ganin koyarwarsa to wannan kusan ya rubuta shi wannan ya fi shekara ashirin da rubuta shi ina tsammanin ma kamar ya faɗa nan don mun kanmu da da daga yanzu ya rera littafin amma mu da muke sakandare duk wannan shine adab a wajen mu kuma shi muka karanta in za ka jarabawa irin inda nake aiki MBIS National Board for Arabic and Islamic Studies to wannan akan manhajin akan manhajin shi wannan ma'aikata da shi ake amfani shi wajen duk sakandare na Najeriya to akan manhajin ya yi wannan littafi in za ka yi in da karanta shi to za ka iya amsa duk wani amsa da za a yi akan adadi ya saba da sauran wani tafai da wasu 'yan masar da 'yan iranin suka je suka dawo suka yi suka cike wasu abubuwa haka wanda mu yanzu zai ba mu ya wajen fahimta ya aje maka abin da kake fahimta za kake bukata ne ya kira shi fasulun fi tarihi al'adab al-arabi da handa abu ne haka yake rabawa ina ganin a shekara ne yace ya fara yin shi kusan dai shekara ashirin da shi wannan littafi ina ganin da sabon edishin da ya yi wajen 2009 ga shi kamar nan yake fada sabon edishin na wannan dan akwai abubuwan da ya share ko ni yanzu ina tunawa da yake abin da kanta kana yaro za ka daga tuna farko abin da fara rubutawa amma duk sabuwa ya cire musamman wasu hadisai da wasu inganta ba a daba ne rabifa a san da adibi da sauransu ya cire ya cire wanda ke nuna muku ilimi na ƙara ƙaruwa ya tashi sosai so za mu karanta yadda muka yi shine su rabo yan wa'in wanda suke bukata in suke faɗa jimillan wanda ake bukata sai mu gani sai in sa aka kawo ina ba shi wa'azi a kawo kuma ban ga an yi wani motsi ba na jira ku in ga motsi wataƙila muhammad muhammad shi ya fi himma a wannan yana nuna cile an haɗa maganar ta ta tsaya ya nafta gida ko ban da shi akwai ma da tafai da duk ba mu da shi nan wani guda hudu duk mun sa za a buga ina ji abin da za a kashe bai wuce dubu takwas da ɗan kai ba na san dai kuɗin da shine shine ke damun mutane amma sai a ɗan zaɓa haka a ɗansa sai wasu yana da kasan a dole sai da bulga inda mai ta'alimu sai shi ya rubuta ba a samun ilimi sai da bulga bulga shi ne tace guziri guziri da mutum zai sai da tafai dole sai ya sai mutum ya sai tafi ko baya so dan kawai sa a waya ko wani abu duk ba zai kushe shi ba to na ga muna bukatan adabin mun akwai wasu tafai da muka fara yi a can shekaran na ga ba a fahimta sosai amma wannan insha Allah za a fahimce shi to za mu kanta ko da mukaddima ne kuma lokaci ya gode mu biyo su haka sai malam ce alfasul awal fasal na farko al'adabul arabi fil asr jahili ma'anar adabul adabi na larabci me ma'anar adabi adabi adabi na larabci tun a lokacin jahiliya da kuma lokacin musulunci da kuma lokacin bayan musulunci wato bayan musulunci wato lokacin da sauran wato kulafa wa rashidu suka gushe sauran sauran wato banu umayya bin al-abbas sauran su ne ma'anar adabi a wajen su bala ce ma'anar adab ma'anar adab كانت كلمة الأدب من الكلمات التي طرأت عليها معان متعددة عبر العصور الأدبية كلمة الأدبي كلمة وتتكي آه تاكيتو مأنوني ما سيوا a tsawon zamanuka fatawuran a wani lokaci kana ta dillo ala da'awata ila al-ma'luba wani lokaci ya zama in aka ce maka adib to ana aka ce adam ana kira ana ma- ana nuni ne zuwa ga ma'anar cewa ana gayya ne zuwa ga wani kabatin abinci a zo a ci kamar huwa al-halu fil asr jahili kamar da wannan shine halin a lokacin jahiliya a lokacin jahiliya suna kafa hujja da da baiti na farfa ibn abd na'am fil mashtati nad'u al-jafala la tara al-adibu fina yantaqibu نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدم فينا لا ترى الآدم فينا ينتقل yace mu a lokacin a sanyi muna gayyata muna gaban makira a jafla shi ne gaban makira a wasu lokuta akwai lokacin da wasu daga cikin malamin suka dinkanta da alhafla saboda kamar ya zama kamar wani party ko wani abu a aljafla shi ne ad-da'watu al-amma wanda ya shafi kowa da kowa ba za a kebe ba wani ba yace ba za ka ga wanda ya gayya zuwa ga abincin ba yana zaɓe zaɓe yana zaben mai kuɗi ko talaka ko babba ko ƙarami a kowa suna gaban ya kira ce gaban kira ne na abu a ci abinci zai zai gaita kowa haka sai ya kira wanda ya gaito zuwa ga abinci ya kira shi al fa al'adi ko al'adi to wannan shi tace ma'anar adam a lokacin jahiliya wa tawran kana tadullu ala tahdhib al akhlaq a wani lokaci kuma ya zama ana amfani da adabi wajen tace hali dabi'a ya zama wato hali ne mai kyau kama huwa al'amur fi sadar islam kamar yadda wani shi wato al'amari a farkon musulunci me ya bambanci tsakanin al'adab da alkhuluq al'adab shine gidannan ɗabi'a na jikinka gaskiya amana iya magana azanci iya magana da manya amma kaga wani da tare da kai yake shine adab shi kuma alkhuluq shine mu'amalar zaka yi ma waninka وخالق الناس بخلق حسن مخالقة غيرك وانا شيء المخالقة طبيعة كده وانا الأدب شيء شيء واتو إنما هو مركوز فيك والمخالقة إنما إنما هي في مخالقة غيرك yawwa to wannan shine bambancin su to ka kyautata ɗabi'anka to kaga zai ƙara kuma har ma'anan farko da kuma ma'ana mata a yanzu da muke amfani da adab wajen ilimi tunda daga cikin abin da ka kyautata tattata a ranka a ce wani dan gidan manya ne shi da ga yayin da yake gabatarwa da jikitarwa a maganarsa akwai azanci a maganarsa akwai kyautatawa babu wato bazatul lisan babu batsa babu wato wasu maganganu wanda babu kyau wanda ya zo a yare da a wato yare na magabata da yawa sai amfani da lafazin al'adab suna nufin wato a suna nufin kyautata hali akwai abin da shahara a harshen wato uda ba a harshen wasu magabata cewa idan suka bi wannan gabar suna kafa hujja da hadisin adaba ne rabbi fa ahsan ta'dibi ubangiji na shi ya ladabtar da ni saboda haka sun tambaye shi yau me yasa ka kai ga ka kara cikin mu amma kuma ladabin ka ya zama ladabi ne na musamman sun zalla ka cewa adaba ne rabbi fa ahsan ta'dibi wannan suna kafa hujja da shi da yawa ce manzo Allah haka ya faɗa amma hadisi ne wanda ibn taymiya na cewa laysa lahu isnadun thabit ba yi da wani isnadi mata ce asanid din sa asanid ne wanda ba su tabbata ba hadisai na masu kawo kisoshi kawai suke faɗa amma ba ba shi da inganci wannan ya dan fuka ba shine hadisin hadisin cewa inna hadha alqur'ana ma'duba fa ta'allamu min ma'dubatihi ko ma'jabatihi in kace ma'daba to ma'anarsa daban in kace ma'duba ma'anarsa daban yace in kace inna hadha alqur'ana ma'dubatullah wannan qur'ani kamar kabaki ne na abinci da ubangiji ya aje muku saboda ku karɓi kabakin sa ku ku amfana da wanda ga wannan kabakin da ya ajiye muku wato ku amfana da ilimin sa in ka ce ma'jaba wanda shine ma'anar da muke magana mu anan shine wato wani ladabi da ubangiji ya saukar muku da shi wanda in kun ladabtu da shi za ku za ku zama masu ladabi to in ka ce ma'jaba daban in ka ce ma'duba daban daban wannan hadisin magana mafi inganci ba hadisi ne na manzo Allah ba magana ta Abdullahi da Mas'ud mun taɓa kanta wannan lokacin muke kanta wasu bangarori na fadailul Qur'an na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam don kun ji kurwa za ku ganshi da kuma الكتاب زون ابن المبارك حديث ابو الاحوص daga Abdullahi dan Mas'ud Abu al-Ahwas to mu ci gaba dai amma dai Abu al-Ahwas muna da su guda biyu akalla wanda suke masa wanda suke kufare akwai Abu al-Ahwas daga cikin tabakan tabi'ai wanda shi yana ruwaya ne daga Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye sunan shi Auf ibn Malik ibn Nabla Abu al-Ahwas in ka ji an ce abu al-ahwas an abdullahi dan an abdullahi bin mas'ud wannan ana magana ga auf ibn malik ibn nabula idan kuma ka sako kasan kasa tabaka ta kasa ka ta ce abu al-ahwas kamar tabakan su sujana sauri to wannan shine Sallam ibn Sulaim al-Hanafi Sallam ibn Sulaim al-Hanafi duk mutabi'ai suna cewa kanin tabi'ai irin su Abu Zaka Sabi'i da sauransu suna cewa an Abil Ahwas to suna maganan Auf ibn Malik ibn Nabla Auf ibn Malik ibn Nabla daga Abdullah ibn Mas'ud yace walamma taqawwarat a lokacin da amma kaga akwai watakila wannan ma'ana za mu za mu gani cewa bu islu ne ukan mai makarimul akhlaq makarimul akhlaq ne shine adab a lokacin manzo Allah galibi shi yafi shahara wannan mata bawar da hayatu thaqafiyya a lokacin da wato rayuwa na al-thaqafa wato na ilimi al-thaqafa anan shine ilimi a ce rajulun musaqqaf a yanzu ana magana rajulun kamar dan boko wanda yake da karatu yake da ya karanta shine al-thaqafa to wannan mata bawar da hayatu thaqafiyya lokacin da rayuwa ta ilimi na karatu na makaranta irin wannan na nizamiya ya zama ya an samu ci gabansa a lokacin lokacin wato sahabbai har ma lokacin bayan su lokacin umawiyya da lokacin abbasiya asbahat al-kalima fil asl al-abbasi a lokacin abbasiya nan ba ne ce asbahat al-kalima tadullu ala al-ilmi wal ma'rifa sai zama wannan kalma ta kuma ana amfani da ce adab ana magana kawai ilimi adab ana magana ilimi in ce rajulun mu'addab ana magana rajulun mutaqqaf ni ilimi mu ilmi wa ma'rifa wanda yake ya je makaranta ya karatu kamar mu ce buwa kana wani magana kamar ba waye dan boko ba mu arab a wajen mu shine dan boko kawai dan boko ba ba wai ba ba wai ma'anar shi kunda ta ce ba ma'anar wanda ya bude karatu ya karanta yayi primary yayi secondary yayi kaza irin wannan to wannan shine rajulun mutaqqaf ita wato sa'mal kalma fil asr rahim ka mustalahin ilmi yadullu ala ma'nayi to sai mu tashi ana sai mu tashi ana insha Allah to sai akwai littafi na to kuma zo da shi mai yawa doga shi wani ana kan kana ma da shi ko mutum luga al'arabiya shi ma da zai taimake mu sun da taro lugar larabci a wani abubuwan da sai kun saya ba har waɗanda kuke ganin kamar sun sa nasa littattafan ya fata ku saya lokacin da za ku zo ana cewa ta'allamu qabla an tusawwadu ko qabla an tasudu ku sani ku koya karatu kafin a zo a shugabantar da ku a ce ku za ku fassara salada so littafi ana sayan shi ne ba za ka san amfani da zai maka ba ka saya ka rika dubawa tun ba ka gane wani abu ka gane shi ilimi dama takarari shi ne tabbatar da ilimi to wannan mutumin luga al-arabiyya wa uyunul adabi al-arabi wannan sun zazzabo abu baituka ne da dan dama da kuma wasu abubuwa da ke da alaka da adabin larabci wanda idan mutum ya kanta zai samu jari mai kyau sosai to ya fara da da baituka da suka zo a cikin lamitul arab lamitul arab lamiya ce wacce take ake danganta ma ash-shamsari ash-shamsari wani mawaki ne min sa'aliki shu'ara'il jahiliya wanda suka zo a lokacin jahiliya gashi gashi abin da suka ce lamitul arab iya qasida min bahr tawil qasida ce da wato da yayi ta daga cikin bahr tawil na arudi da mun ba karantawa da ba daga baya muka je da kanta arudi naga a lokacin ba a gane ba تعرف لحقبة مهمة من تاريخ العرب في الجاهلية tana baka tarihin wani bangare ne wani zango ne muhimmi da cikin tarihin larabawa na jahiliya wani ta'ifatin sa'alik kuma yana baka labarin wato wani gungu na sa'alik sa'alik sa'alik su'uluk shine shine wanda muke matalauci amma a jahili a cikin wato yare na jahili a suka ce su'uluk sha'irin su'uluk to shine wanda yake a zaka ga kusan tsakanin shi kabila sa wani lokaci babu jituwa yayi laifi yayi laifi ya san ma ce masa daga baya su ba ruwan su da shi ba ruwan ba ruwan su da shi in ya ji yayi laifi kasan su jahiliya idan wani yayi laifi aka taba shi to za su su kare shi ne za a ta yaƙi ne ko shiga arba'in za a yi to idan ya zama shi ne neman rigimar tsiya ne za su su shelanta a wajen mujamma na larabawa wajen adabinsu wajen su yi kaga da sauransu ya su ce ta su gaskiya wa ne su yanzu saboda gaskiya su yanzu ba su tare da shi to irin wani sai sai su haɗu sai su haɗu a wani waje can tsaunuka sai su kuma kuma ba ba sa yin komi sai sai zambo sai waƙoƙi irin wannan sai kuma wato idan mutane sun ga wucewa la'ayarin kasuwanci sai su musu kwace ko ba wa tsari sai su musu fashi to wannan sune asa'alik da shi a can fariya daga cikin mawaka irin waɗannan kuma su wanda su Allah jarfe su da irin waɗannan dabi'u haka to shi ne cewa wal qaim fil sa'alik alfi alladhina ikhtassu bi anmati khassa wanda wato suka keɓanta da wasu salo na musamman fi adabihim wa hayatihim a cikin yaransu da kuma wato ladabin adabinsu da kuma rayuwarsu wannan la mithl arab wa hiya li sahibiha thabit ibn al-aws ibn uwas min al-hijr al-hunay'i al-azdi al-mulaqab bi-shamfari wannan shine mawaƙi kenan wa qad urina fi hal bayani zaribiha wa huwa kathir ita a nan za ku ga mun bayanin wasu bangarori na waƙar wanda suke baki a cikin kalmomin da ya kawo ya ce aqimu bani ummi sudura matiyakum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu faqad hummat al hajat wal layl muqmiru wa shuddat li wa shuddat li tiyatin maqaya wa arh wa arqulu wa fil ardi man'an lil karim 'ala al adha wa fiha liman khafa al qila muta'azzalu لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل yace bani ummi ya ƴaƴan wata wannan ya kira saboda wato kamar a cikin sa akwai wato tarafuqi ya dan sauƙaƙa musu wajen su ji abin da zai faɗa eh shi za wani lokaci yayin da in za su ce in za su danganta mutum zuwa ga asalin ɗabi'a su ce ummi ma'uwanan mutum wanda ke dangantuwa zuwa ga uwansa shine bani ummi ya ku ƴaƴan mahaifiyata ya kira su saboda wato su sawa abin zai faɗa a kimin su nura matsayikum ku wato miƙar da ƙiraza na ababen hawanku wato ku gyara ababen hawanku dai saboda ku hau su ku ji daɗin ku kar ku damu da ni fa inni la'amyalu ni na fi karkata ila kawun siwa zuwa ga wasu mutane wanda ba ku ba ni yanzu ba na tare da ku to wannan ba karamin ba karamin wato magana ya faɗa a wani larabawa na da ba ka ce kai baka tare da kabilan ka wato kana magana cewa kai duk abin da ka je ka ja maka kai ne ya je shafa bai shafe su ba su ma kuma in sun je su ja maka wani abu to kuma bai shafe ka ba shine fa inni ila qaumin siwakum la amyalu faqad hummat al hajatu al hajatu haqiqa bukace bukace da ake da ita qad hummat sun wato zafafa sun yi tsanani sun tsananta wallahi mukmiru kuma ga shi dare dare wato ya zama mai kamar ɗinsa wato watansa ya fito ya haskaka saboda haka ni zan fita wa shuddat mabaya kuma ga shi an an wato ɗaura an ɗaura wato shiri na abu na baban hawa wa arhulu kuma wato da kuma wato siddi siddi duk an ba an wato wannan ɗinsu an ɗaɗɗaure su litsin yajin saboda je in biya kaina wasu bukatu na ni ni ɗaya zan je in kyale ku harfin jami na wato a siddi wannan me yake da suna wannan ar-rihl fa ar-rahl afwan ar-rahl ar-rahl siddi to ar-rahl kuma kaman jami'in sa wa fil ardi ai ba dole sai na rayu da ku ba a cikin fadan duniya man a anil adha akwai abin da ke nesantar da nake nesanta mutum mai karamci daga wato cutarwa ai man mubadun lil karima anil ada akwai abin da a cikin duniya idan na kyale ku ba zan rayu da ku ba to akwai abin da in na je zai ya zama wato ya wato nisanta ni daga duk wata cutarwa wa fiha a cikin duniya liman khafa alqila ga wanda yake gudun tsana muta'azzalu to a duniya zai samu wani waje da zai zama ya keɓe ya ɗaurace ma a sauran mutane ya zama sun shi ne cutar da su wasu ba su da shi ba shi ne muta'azzal ai munazilun anhu la'amruka la'amruka wannan al'asul wasu suna amfani shi wajen rantsuwa amma daga baya laraba ba su amfani shi wajen rantsuwa sai da karfa zance kawai sai kar ka ga ko a hadisi ko a yaren magabata an ce la'amru la'amru ko la'amri kai tsammanin wai rantsuwa ne ba a'a wannan tana magana kawai karfa zance ne eh haƙiƙan tabbas la'amruka ma fil ardi dhiqun ala imri'i tabbas babu wani kunci a mutum ya ƙaurace ya je ya samu wani waje lalatacce a fadin ƙasa ga wannan mutumin da je shi ya ƙaurace din shi da alamrin a ga wani mutumi da sara ya tafi tafiya na dare raziban yana kwaɗayin ya samu amfani aw rahiman ko yana tsoron ya wato yana yana guje ma duk wani abin da zai same shi na wato abin da baya so wa huwa ya aqilu mutukan lokacin da ya fita ya kyale waɗancan mutane ya kyale wajensa wa mutanensa yana hankaltar abin da yake aikatawa ya gane ya aqidu an yafhamu ya gane abin da yake aikatawa mutakar wato da hankalinsa to wannan babu laifi babu babu wani wato kunci da zai same shi insha Allah to sai mu tashi a hadisin gaba idan mutum ba shi da wannan tashi ba zai fahimta mai muke ba dan muna gaba muna baya mun tafi mai takhiri eh za mu ga muna gaba muna baya to a shamfari kenan ya daga cikin mawaka wanda suke suna da baiwa kwarai da gaske to sai alqiratul rashida qiratul rashida ne kan mun ba zan iya gane ina muka tsaya ba shi monita namu da baya nan shi ya yi alama ba za mu iya ganewa har mu gani ba gane ba to sai a bashi sai sai na tambaye shi ma ban kwantawa ne ma ban abin nan shi ba qiratul rashida ko ga san namu ba zo sosai ba wannan eh ban ji ba eh ina jin kamar awalin ne a da manta ina ganin kamar abin da ya rage mana juzu awalin ma bai wuce kamar darasi biyu ba wannan kuma shi kawai sai sai sai sai sai mun zo sai in suka zo sai in tambaye su su ba mu alama tun da su to mulhat al-i'rab babu tawabi za mu shiga to amma tunda ina ganin ku dawo baya kaɗan mu kanta babu nasab ne saboda kake tafi yadda yake bukata a sani ba ko mun ɗauki mun ɗauki shi wannan karatun amma dai bari mu abin nan babu nasab a cikin rasul irab na al-hariri za mu magana akan wato an-nasab nasab shine wato ka nasabta ka ce ba Kano ba Zazzage ba Jigawe ba Kabe dan Kebbi kenan ba Sokoto to wannan shine nasab ko kuma ka ce ba wato ka danganta shi zuwa ga gari ko ka danganta shi zuwa ga unguwa ko irin wannan rijiyar lemu rijiyar zaki sauransu aka irin wannan shi ne annasab cewa kullum mansubin ila ismin fil arab aw ballatin talhaquhu ya'u nasab وتحذف وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب اليه فاعرف تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري وان يكن مما على وزن فتاه أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصما مارا ودعما ناوى تقول هذا علوي م... هذا علوي م... معلق وكل لهو دنيوي موبق وأنصب أخ... وأنصب أخا لحر وأنص... وانصب شنو أبونا وانصب نواته وأنصب أخا يجي وانصب أخا لحرفة ال... لحر... لحرفة قلب قالي ومن يضاهيه إلى فعال نعم yace wa kullu mansubin duk wani wanda duk wani wata kalma da kake ka nasaba ta ila ismin zuwa ga wani suna fil arab al arabci aw ballatin ko ka zanta zuwa ga wani gari dal aqu ya un nasab to zaka hada mushi zaka riskar masa da ya un wata akanta ya un nasab ya un ta danganta ta danganta ta dangantaka wato fa zaful ha'u bila tawakkuli amma duk wani wanda yake da ha'un ha'u sakti ta'un kenan to ana share shi bila tawakkuli ba ta da kai wani karka wani wato tanta ba ka share shi karka ce karka ce a wato kamar talhatu ka ce talhati wannan ha'u sakti ka ce wannan ta'un ka cire shi ka ce talhi ka cire wannan bila tawakkuli ba kar ma kai tanta ma haka wato kairan take min kulli mansubin ilayhi a duk wani abu da zaka danganta mishi abin da dai yake tawo kun ce Fatimatu kaka ce Fatimati ka ce Fatima ka ce dan kai kuma kana son kai mata nasab ne ce Fatimiyu yawa to wannan ba Fatimi kenan yawa ba haka zaka yi shi min kulli ilayhi fa'arafi ka san haka taqulu kana cewa qad ja'a al-fatal bakri yaro gwarzo ya zo al-bakri wanda yake danganta kashi zuwa ga kabila bakar kama ta kaulu kamar da kake al-hasan al-misri a wannan galibi wasu daga cikin ahlul lugha haka suke faɗan sa al-misri ba ka ce al-basri amma wannan al-ashar mu a wajen mu dai musamman mu da a wani malaman hadisi da sauransu su al-basri suke cewa bai fatihin ba daga cikin malamai wanda yana cewa al-misri shine malam bakar gumi wanda ya tsammana kamar kuskure yayi amma ba kuskure yayi bane wasu daga cikin ahlul lugha haka suke faɗa al-misri wa in yakun ma ala wazni fata amma duk wani wanda ya zo akan waznin fata fata an wazne duniya ko ala wazne duniya aw ala wazne mata duk wani wanda ya zo wanda ya sulafi maksur kenan wani sulafi wanda yake maksur fa abdul harf al akhir to harfin karshe ka canza shi wawo ya zama wawo ka zama ya zaka ce eh yawa duniyawi sai ka wannan yawon din sai ka diya shi sai ka zama ya zama wawo wa asiman mara duk wanda ya saba ma wannan kaida to ka saba masa shine wanda ya maka musu akan wannan ka saba masa wa da'man nawa kuma ka bar wanda ya zama ya zama shazi ya baudi daga kiyasin nan da maza maka wannan ita ce kiyasin a sai ka wannan taqulu sai ka ce hadha alawiyyun alawiyyun mu'riqu wa kullu lahwin dunyawiyyun mubiqu yace sai ka ce wannan ba alawi ne ba alawi ne mu'riq a kuri daga wato wanda yake kamar bai da nama duni da nama sai ake dangata shi da rashin jiki akwai wata ma'anar ma da wasu suka hararo ma'anar da shi alhari ne ke magana a nan yanzu ban iya kawo ta amma ku shiga cikin sharhi za ku za ku ji sun faɗe ta wa kullu lawin dunyawiyyin mubiqu duk wani wasan banza na duniya to lallai zai halakar da kai ne kaga la hawiyun la dunyawiyyun kaga ya kawo ta alawiyyun dunyawiyyun wasu akal hirfa duk wani wanda ke akal nan sahibu sahibu hirfa kenan duk wani wanda yake ma aboki sana'a ce to in kana son ka dangana shi zuwa ga sana'arsa sai ka ce ka zo da shi ala wani fa'al kamar bakkal wanda yake noma duk wasu abubuwa masu yaɗo a ƙasa shi ne bakkal kamar wa man yubahihi da duk wani wanda ya kama da shi sai ka ce mashi fa'al ala wani fa'al kamar me eh eh khayyab khayyab kaga mai sana'ar ɗinki khayyab eh wajazza mai mahauci wannan duka a haka za a kawo shi sai ta ce babu babu tawabi na manta ina ganin kamar mun ci karshe wannan wannan wurin baki da ko mu karshe mun sha da na yi shi kawai duka amma na san wataƙila ko ba katun baya mun kan mai hutu za a ga za a ga wannan din shi to sai shiriniya wannan wasu ke ganin kamar kamar wani tafi na yan bida ba ba shirya tana daɗi kwarai da gaske ku ba kanku in kuka in kuka sabo da shirya za ku ji za ku ji daɗin ta akwai littafi ne mai daɗin gaske kuma lalle yaban da ake maza da an dace kwarai da gaske shirya wa ya lafa shirya mutane biyu ne suka yi wanda ya fara yin shirya shine Abdulrahman ibn ibn Yakhnuftan al'andalusi alfazazi sunansa za ku ake alfazazi ba za ku gane duk masu ko yanzu ba ku zuwa masallacin sarki ba ko yanzu masallacin yan izala kuke zuwa ko ku masallacin sarakuna ba ku ba ku ganin wasu masu masu bara suna suna suna yin wasu bakitika ai ba ba mu abu nan ba ai har ma ayarin sarki in sun zo za ka gani lokaci za ga lokaci alamar cewa ga sarki ya zo shi za ku je za ka je a gaba wani wani mawaki yana karanta abu ai daga shi abubuwan da ake karantawa ba wai duka ba daga shi abubuwan da ake karantawa akwai wanda ga shi albuda ne yake bara da shi wanda ga ishiniya yake bara da ita in ya zo ya ta karanta maka sai ya baka sha'awa lokacin to a baya wannan abubuwan kana karantawa jiki na tsima kai ba manzo Allah to ai kowa kake sai a baka to da ka sai su haddace na'am eh mutum yanzu na kaga sai dai ka zo yanzu ya jawazi to ai wani kai ya ban mazala in kaga bai ba a baka a baka baka da mana wa'azi to banda mugunta banda kaza banda kaza in kaga ba kuma ka zo ka ce ba kuɗi a to wannan kaga ai ba wa'azi kake yin ba kana cewa ba kuɗi kawai eh to shi alfazazi alfazazi da ya tashi ya yi baiti ishirin ne shi ne asalin mawalfin ishirin ne to da ya tashi sai ya yi baitin mai kwarbi mai asabar da al'ajiz kun ji mai bangare guda biyu wanda da ba wani shi da asalin baiti yayi asalin waka din to shi aka yi wakarsa yayi an ce yayi ne a Qurtuba Qurtuba Cordoba can can Spain eh ya tafi ya ga mutane kamar suna ta bambadanci suna ta waye suna ta kaza suna ta kaza ga mutane an yabi sarki wani an yabi sarki wani ta a ba za la shi tantanta a yabe shi ba za la shi tantanta a yabe shi shi da haqqu ibadillahi bil masjid wal ula wanda ya fi tantanta a ɗaukaka shi a ɗaukaka ambatansa shi da maza Allah wanda yake annabi ne wanda yake yana da madaukakin aljanna to sai ya yabe shi kai kuma wani mutumi al-maghribi al-misri ibn muhib da ka zo sai kai mata takhmisi takhmisi shine ka samu baiti guda biyu na mutum in ka zo ka samu baiti guda biyu sai ka zo ka zo da wato ka ƙara baiti uku akai shi da matan alfazi yayi shi ne akan yadda yadda muke kanta a zuwurin nan akan wato tartibi na mu'jam to kai mun da ka zo sai kake son kai ma ka tare da shi alada ka ga abin da ya zo da shi abu ne ban kai sai kai mata takhmisi kamar yadda nake tsammani kamar matsari in ba na taɓa bambanta ba na taɓa ganin takhmisi da ya ma albuga shi ba tabbas makarin ba ma mata takamisi yayi ne ina ji takamisi yayi takamisi yayi ma albudda albudda kun ga shi ma wane sunansa wannan albusiri za ku ga ai guda biyu yayi amin tazakuru min jiran bi dil salami mazasha dam'an jara min muqlatin bi dami am habata ar-rihu min tilqa'i kazimatin wannan ku je ku rika duba waɗannan abubuwa za su taimake ku kuma wani lokaci ma lokacin nishadi in ana kanta maka zaka ji zaka ji nishadi kwarai da gaske zaka ji wasu baituka wanda kai ba zaka iya hararowa kan yaban manzo Allah ba amma dai akwai abubuwa da ba daidai ba akwai kurakurai da dama an taba tauhidi an taba janibin lalabi ga ubangiji an hunta manzo Allah fiye da kima amma dai lalle akwai wasu abubuwa masu daɗi manzon Allah a ce ba tare da wahayi ba ya sarrafuwa shi da sauransu da sauransu wannan duk baituka ne masu kyau masu abin nan shi ne yazo yanda ake takamisi shine wato sai ka ɗauki a baitin farko baitin farko na shi wannan asalin mai baitin sai ka mai da shi ta hudu da ta biyar sai guda uku kuma sai ka makinta ta guda uku a sama ta ga wannan shine kayan takamisi saboda haka a nan baitin da za mu karanta duk yayin da ka ga baiti na na hudu to da kuma baiti na biyar to baiti alfazazi ne duk yayin da ka zo baiti na ɗaya da na biyu da na uku to baiti ibnu muhim ne kun fahimci yadda abubuwan suke yawwa eh lamiyan ta ko eh kware kware na gani ni wala gani na gani na gani kware kuwa kware kuwa to bar mu dan kanta ko kadan ne yace to yanzu ba biya rerawa sai da ya guri amma mun ba da rerawa suke yi rerawa ke sosai ai rerawa ke za ga rerawa ke ko ina ko ina ce yanda iyayen mu muka tashi muka ji suna rerawa ya khalila ya'uda bil muhassab wal zila wa la tabqiya an khayfihi mutahawwila wa akrim aw tarwa akrim babu waw akrim bihi magadan taharrahu manzila ahaqqu ibadillahi bil majd wal ula nabiyyun lahu a'la al jinan mubawwa'u نبي عظيم القدر بالحق مرسل يعل به مذ كان طفلا وينهل فلله منه وهو اعلى واكمل امين لارشاد العباد موحل حبيب بأسرار القلوب منبأ آه. وانا كاغا خليليا ولا تبغيا وأكرم وانا دب بيتن لا ابن هبني كده شي كما حق عباد الله بالمجد والأولى وانا شينا فارقا بيتن الفاذازي دا ما يا انا انا ممتاز مبرنتي ne yace haqqu ibadillahi bil majdi wal ula wanda mafificin bayan Allah a ɗaukaka su da girmamawa da kuma ɗaukakawa nabiyun shine annabi lahu a'lal jinani mabawa wanda Allah ta'ala ya bashi masauki a mafi mafi kololo aljanna kai kuma abin da kan sai kawo khalilan ya'uda bil mu'assabi wan zila wala tabghi ya an khayfihi mutahawwala mutahawwila ko mutahawwala ga sharhi sa nan bari mu danga wannan wannan annawafi annawafi al-ibriyya al-mukhtasara min an-nafa al-20 al-ambariya fi hali al-fadl 20 fi mabdi khayl al-bariyya wannan yayi ubayi ne wajen wajen ya dan yi abin da zai iya yi da sharhin sa to sai ce khalilayya ya ku badadayi na guda biyu wannan usulumin larabawa biya da suka zasu yi waka sukan fara shi da da wato zai kira wasu ko da ba kowa a wurin zai kira zai kira kuma in yayi zai kira zai kira mutane biyu ne shi eh wani yake cewa kira sai da aljanun su ne za ka ji shi ma ibnu qais ya ce qifanaki qifa ku biyun ku tsaya wannan usulubin su ne in za ka fara ka fara ko da ba kowa wani kace da guda biyu ka ku nake yi ko da fa kawai da da dokin sa zai yi ko wani abu sai fara yi da mutane biyu tukuna sai kifanan ya ku bi na ku tsaya mai kuka inji min mukaisi shi kadai ne kuma to shine dai ce khalila ya ku badadai na guda biyu uja ku karkato a wanzila ku sauka bil muhassabi a muhassab muhassab waje ne wanda mazala ya sauka a wurin waje ne wanda mazala ya sauka lokacin da ya ji aikin haji ajin shi na karshe hajjin shi na karshe a cikin hadisi da yi a cikin sahih hadisin az-zuhri daga ali bin husayn bin al-abidin daga wannan amr ibn uthman ibn affan daga amr ibn uthman ibn affan daga daga daga manzon Allah a daga abu hurairah daga manzon Allah kun je kun hada shi sanadin hadisin az-zuhri yana rawaitowa daga ali ibn husayn jikan ali ibn abi talib shi kuma yana rawaitowa daga wato Uthman Amru ibn Uthman ibn Affan sanin dan uwan Affan ne ina Uthman bin Affan ne shi kuma daga Abu Huraira shi kuma shi kuma ana tambayar manzo Allah cewa a ina zaka sauka gobe in ka sauka sai yake cewa na hanu nazil na gadan bi haifi bani kinana bi haifi bani kinana ko al muhassabun ko haifi tana tana al muhassabun ne haifin kamar waje wani waje tudu na a can al muhassabun magana sai sauka nan to anan yana cewa ruda ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi a muhassab wala tabqi ya karku nemi mutahawwala wato madadi musaya an haifi gabarin haifinsa gabarin wannan inda maza Allah ya sauka din haifin wadin tudu ne a jan al-muhassab din eh shi yana cewa ku je ku sauka saboda samu albarka eh wannan a aqida mu ba lalai mu akwai tattaunawa na malamai akan cewa manzo Allah wannan waje da ya sauka sunna ce ga ma'azaci ba a cikin farallin aikin haji amma sunna ce ga ma'azaci idan ya je ya sauka shi ma a wannan wajen Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar hadisin da zuwa cikin sahih Muslim yana ganin sunna ce sunna ce amma Abdullahi dan Umar ba za ba dace da shi akan haka ba Aisha an tambaye ta akan wannan take cewa a ba sunna bace manzo Allah yayi ne saboda saboda wato yana bukatan ya sauka a wurin ne ya fi sauki ya ci gaba da yin aikinsa kusan wanda dai yana bida ne in an yi an yi annafar awwal in an gaba arafa an faro to shugala sai sauka a cikin al-muhassab an tambaye shi ne a yana ka sauka sai sai ce to yan uwanmu sun bar mana sun bar mana waje da zamu sauka ne ni zan je in sauka ne kawai a hai hai din kuma yace a nan ne Qurayshawa suka yi rantsi suka yi alkawari akan cewa tun da bazala ba zai bar da'awa ba ba za su ba za su sake auren yan uwan shi ba ba za su mu'amala da sura kasuwanci ba ba za su kaza ba wannan doka ta zalunci ne da aka yi to anan aka yi magana kuma da yazo kuma sai ya ce kuma anan zai sauka shi kuma da yazo sai ya ce kuma anan zai sauka an fahimta to magana cewa magana cewa sauka a wurin sunna ce kuma sunna ba wani sabani ne amma dai magana yafi inganci ba ba sunna ba ce dama Abdullahi dan Umar akwai abin da malamai ke masa gyara da yadda ke zaƙewa tun babansa ba yake zaƙewa akan wasu abubuwa manzo Allah yayi ba wai dan sunna bane kawai sai ce shi zai kofi kaya ya ga manzo Allah yana yin ya zo ya tsaya a wani waje yayi sallah sai ce shi zai tsaya a wurin sallah ko da manzo Allah dace ne aka yi kitabus aka yi ya dace zai sallah a wurin sai tsaya shi yana da za ta jikokinsa ba suna yi wa Abdullahi dan Umar inkari akan wannan za ku ga wa Abdullahi dan Umari ai shi ya rubuto cewa Abdullahi dan Umar in zai tafi zai yi ban kwana zai zai bar madina zai tafi a misali to sai ya zo da kabarin manzo Allah ya yi sallama yace insha Allah ku zai tafiya yayi mu baban sai ma Abubakar sai Ubaydullah ibn Umar yake cewa amma mu a cikin sabon manzo Allah ba mu ga wanda zai da da Abdullahi ibn Umar kan wannan ba kuma yayin shi shirka yake ba sallama da ma wannan haya halatta ai amma cewa in zai tafi sai ya yi sallama in zai dawo sai ya sallama wannan shi ne yake cewa ba a zata yin sahabbai wani ne yi ba to Abdullahi ibn Umar da wannan zai zo kawai zauna waje ya ce shi me yasa kake sallah aure shi kawai da kan gama Allah yana yi ni ba san dalili ba me yasa aka kana yin dan shawagi tattaki da dabban ka eh na gama Allah ne yana yi kaga duk wannan ba ba ya cikin sunna saboda haka wannan sauka abu hasab wannan ba ya cikin sunna wani yanzu zai zai ce saboda wannan baitin kaga shi wannan ba malami bane kaga ba malami bane wani sai ce da wannan baitin in ya tashi yanzu in ya tashi yanzu shi kawai ba inda zai je ba abin da zai kai shi maka sai dai je can muhassasin kawai ya sauka to dan ka da kadari kuma wannan akan wannan aka tarjima ibn taymiya da irin ta kanaiyar sa cewa da gangari saboda kawai kace aka je kabari kaga ba wannan babban kabari ba sai je zai je kawai inda ba zai taba sauka shi an zai sauka kawai da gangari saboda wannan wannan kuma haramu haramu ne magana ya hana wannan magana ya hana shaddu rihab to wani wanda ya daga cikin amaitika wanda in aka zo sai ku sharhi ku gyara amma kar ku ce wai ba za ku amfana da abin ba wannan ibnu muhim ya kawo ibnu muhim kaga ba malami bane alfa ba alfazi bane kace alfazi ibnu muhim ne shi amaitin sa ne wannan eh wannan mutahawwala kamar fara Allah ta'ala la yabghuna anha hiwala eh wannan kusan ma'anar su daya eh hiwala shine wato canji akrim bihi maganan yace ma yace madalla da shi wato kwarin muhassab ko haif din inda za ka sauka wato maganar shi wani bigire ne ai manzilan wani bigire ne ta harrahu man a haƙƙo ibadillahi a haƙƙo ibadillahi mafificin bayin Allah bil majid da girma wal ula da ɗaukaka ta harrahu manzila shine ya riƙe wannan haif din inda zai sauka wato yana ishara zuwa ga wannan hadisi na cewa za mu sauka a haif insha Allah gobe mazala yake faɗa. Nabi shi wani annabi ne mubawwa'u wanda yake da masaukayya ubangiji ya bashi masauki a ilahu al jinna afwan lahu al ya da madaukakin aljanna mubawwa'u da masauki da ubangiji ya bashi wannan haka haka wannan haka yake tabbas mazalla masaukin da yake da shi a wajen Allah ta'ala a aljanna to babu kaman sa babu kaman sa yace nabi shi wani annabi ne azimul qadari mai girman daraja mursal wanda aka aiko shi bil haqqi da gaskiya yu'allu bihi wato bihi wannan fasara guda biyu ko ka ce da, da alfarman annabi ake shayar da mutane mun kana tsiflan to wannan kuma kaga akwai akwai matsala a aqida kuma za su kafa wajen tawassalu bi jahi sai da jahi inda Allah azim wannan kuma fasaran wasu daga cikin suna yi amma ba fasara ce na idiya ka ce yu'allu bin nabi ai bi barakatin nabi kenan eh wannan Allah daga wato wannan shayarwa wannan shine shurba shine yu'allu ai yashrabu suna cewa saboda wai Abu Talib ya taba zuwa a cikin ana cewa ya zo ya nemi a shayar da Allah ta'ala ya shayar da mutane ruwa ta hanya da mutum da Allah ta suna hujja da wannan wannan duk ba anan ba shine abin da ya mafi magana fi inganci ba wannan yu'allu bihi wannan bihi ya'udu ila al-haqqi ba ta nabi wa azimul qadari ba bil haqqi ba ta bil haqqi ba wannan bihi ne kuka ce idan ka bil haqqi sai ce bihi kuma ay yu'allu bil haqqi shi manzo Allah shi ne ake shayar da shi da gaskiyar da ubangiji ya datar da shi da ita mun kare tsibirin tun yana yaro karami ai mun ga ajaibu a rayuwarsa mun ga ajaibu ubangiji ya ringa wato ta ba da albarka a duk inda manzo Allah ya bi falillahi minhu alherin Allah alherin Allah wato ya kai masa ko kuma abin mamaki alherin Allah da ya yi ma manzon Allah wa huwa a'la wa akmalu shi manzon Allah shi ne mafi ɗaukaka kuma shi ne yafi kamala aminun shi amintacce ne mu'ahal wanda ya cancanta ne irshadul ibadi ya shiyar da bayi baki daya habibun shi masoyin Allah ne munabba'u wanda ake bashi labari bi asrarul qulubi da sir asirce asircen zukata da mutane suka binne amma wannan yana nuna san gaibi amma yana san gaibi sai ubangiji ya bashi labari ai ce munabba'u wanda ake bashi munabba'u yana mana biyu kenan yana ba da labarin abin da Allah ta'ala ya bashi labari yana ba da labarin abin da Allah ta'ala ya bashi labari to zan tsaya alai insha Allah ta'ala eh zan tashi afadan nada qaylan wa a'malu sa'adatan shi ne kenan nan falillahi wato wato alherin Allah ya kai masa minhu a halin kasancewa manzon Allah wato mutum ne wanda aka aiko shi zuwa ga halittu baki daya dan haka ya cancanta ya cancanta wato a girmama shi a ce alherin a mishi addu'a alherin Allah ya kai masa a halin kasancewarsa kuma shine mafi mafi ya daukaka mafi ya kamala a cikin halittu baki daya to masha Allah to wannan sai kansa nabiyur rahama kawai sunan munawara nan ban dake mu bai shi ba yanzu ba insha Allah za a kawo mana littafin shi ma wanda dai shi ma dai sai an sai an sai an wato mallake su gaskiya sai mu kasa nabiyar rahama insha Allah yau mun bar mun bar karatun rashida mu karanta ba mun bar kuma annahu safir ba mu karanta ba mun bar sunan munawara guda uku mu karanta ba kamar mu karanta sira muna zafatul ahzab yaƙi da aka yi na yaƙi na gwalalo yanda banu ƙuraiba suka ci amana yanda kuma aka yi wa magana taron dangi suka ce muhawarin rasulullahi sulha ma'al mushrikin yana maza Allah yayi kokari ya sulhu da shi da mushrikai lamma ra'a alaihi salatu wassalam kasrat al-ahzab lokacin da maza Allah ya ga yawan kungiyoyi da aka yi masa taron dangi da aka masa wa qulal hisar da kuma wato kawanya da aka masa mai tsawo aka zagaye Madina wa ma nazala bil muslimin karbin wa shidda da abin da ya sauka ma musulmai na bakin ciki da kuma wato razani tsoro tsanani tunda hata zuwa su je su je wa yayin da laraba suka saba a lokacin ba za su iya ba ra'a an yi khafifa naqma ala madina ga kuma munafikai ta ta fama to haka manzala sai ya ga ya sassauta ma wato ya sassauta wato fresha matsi ga madina baki daya da an yi salihan gabafana ya je ya nemi su da kabilan gabafan wa yu'tihim kullu thimar madina akan cewa zai ba su ɗaya bisa ukun duk wani albarkan gona na madina wa ya sarrafa an musulmi amma kuma su su kange sharrin su daga musulmai su kyale musulmai kaga a haka wanda kuma wanda kuma haka ake ba su cewa dungurungun ba a wai sulhu ba a yi da da mutanen banza ana iya yi ba ana iya yi a cikin manzara zaka iya samun haka mutum ɗan ta'adda ne ba yadda za ka yi ka kubuta daga sharrinsa sai ka ba shi wani abu ka ba shi ku sulhu saboda ya kyale kai kyala musulmi su daga masifa ana iya yin sulhu sai dai sulhu kuma alaisa la itlaqi ba ko shi da za a ce za a sulhu ba sai ya tsaya an tabbatar an yi lissafi sosai ba za a adan kaga sai a ya ce zai ba su ɗaya bisa ukun wato amfanin madina bayan masharanta ne ɗan ta'adda ne a sulhu ɗan ta'adda ne su ba wa shawara ala zalika sa'adai sai shawara da sa'ad din nan guda biyu shugaban Hausu da Khazraj su waye sa'ad guda biyu sa'ad ibn Mu'adh sa'ad ibn Ubada sayyidai al-Aus wal Khazraj shugabannin Aus da Khazrajawa radiyallahu anhuma fa qala sai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah in kana Allah amarka bi hadha fa sam'a wa ta'a to manzo Allah mu dai in dai Allah ne ya umarce ka a yi wannan sulhu to mun ji mun yi da'a maza Allah abin sai yi wannan saboda yana ganin kamar munafikai maganar da suke faɗa za su iya yin tasiri ga su mutanen Madina wanda yanzu imani ke shiga zuciyarsu to saboda maza Allah ya yi tarbiyyar su yana ganin kar yanzu ta takura musu a ce ba kowa ya kawo mana bala'i a gari sai yake ganin bari ya je ya nemi su da mutane to shine shi ma shugaban Ausu da shugaban Khazar Sa'id bin Ubada da sa'ad ibn mu'az suka ce idan Allah ne baka umarni ya baka umarni kai wannan to mun ji mun da wa in kana shay'an tasda'uhu lana in kuma wani abu na kitilan kai saboda ka karfi zuciyar mu karin mu zama mun tabar da kai fala hadata lana fihi don wa mu da bukata laqad kunna na'alu haula alqawm ala shirki billah mu da waɗannan mutane mun zama muna cikin muna wato cikin iwa iwa Allah ta'ala shirka ne wa ibadatul awtan da kuma bautan gumaka wa hum la yasma'una an yakulu thamaratan illa qiran aw bay'an a lokacin da muke shirkan mu ba sa fatan mu ba su wani yabanya ko amfanin gonan mu face sai dai kawai idan suka zo bakin mu ne mutum bako ne kamar shiga ran bakon sa aw bay'a ko kuma sun zo za su saye ne wajen mu fa hina akramana Allahu bil islam to sai yanzu ne kuma ubangiji ya karama mu da musulunci wa hadana lahu shaida mu zuwa gare shi wa azana duka kuma ubangiji ya ɗaukaka mu da musulunci ta hanyar ka nu'tihim amwalana mu je ba su dukiyar mu wallahi la nu'tihim yace mu wallahi ba za mu ba su ba illa sai mu ta kobi fa sawwaba ra'ayahu ma sai mu zalla ya kyautata ra'ayin sai ce eh ra'ayin ku daidai ne saboda haka biya ya da dan ta'alla ya zo maka in ka dama kai fada kai fada in babu dama sai sai ka ka karbi wato kaskanci da wannan kuma ta da magana ce daban sai a zauna a kula da abubuwa wa qala sai ce inna ma huwa shay'un asla'uhu lakum in ina ba zai wallahi sun yi wani abu da nake son yi muku saboda kar a zo a samu fitina lima ra'aytu al-araba qad ramatkum an qawsin wahida saboda abinda na gani larabawa sun jefe ku sun yi taron dangi wajen ji wajen jifan ku jifan kuma suka tarayya wato duka kowa sa hannu wajen jifan ku wato wannan larabci ne an qawsin wahida shine wato wani abin da zai zama su da wannan da ya zo ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka taru aka aka jefo muku shi ma shi din shi na an kausin wahida sai du'a'uhu du'a'uhu ala al-ahzab yanda manzo Allah yayi addu'a mugun addu'a yayi akan waɗannan taron dangi da suka masa Allah ya tawaza su wanda wanda yake nuna maka cewa ba yaƙi ba tare da addu'a ba duk yanda za a yi a cigaba da yin addu'a addu'a silahun azimul mu'minina mana yace addu'a makami ne mai girma ga mu'minai la yamliku wa ghayruhum wani mu'mini ba da addu'a su da addu'a saboda mu muke da addu'a mu mu'minai kafirai ba su da addu'a wallahu azza wa jalla amara ibadahu al-mu'min bi du'a'i hakika Allah ta'ala mai girma mai dawaka ya umarci bayansa mu'minai su roƙe shi wa wa'adahum al-istijaba ko ya musu alƙawarin zai amsa musu wa huwa la yukhlifu al-mi'ada ubangiji ba ya kada alƙawari qala jalla ta'ala ubangiji mai girma da dauka yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yayi shela cewa ku bauta min ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lakin ne wanda suke girman kai gabarin bauta na sai da kuma jahannama da kai za su shiga aljanna za su shiga jahannama suna halin makarkanta wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya kara cewa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka gami da ni fa inni qaribun ka ga musu a kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'at zan amsa kiran mai kira yayin da ya kira ni falaysa jibu li sa amsa kira na ni ma wa li yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun ko a shirye da su a fuskanta da su ma fuskanta da kyau wa qala jalla dhikru wa ta'ala ya kara fada wanda ambatansa ya girma ba amma yajibul mudarra idza da'ahu wane ne ke amsa wanda ke cikin halin kunci yayin da ya kira shi wa yakshifu su'a yake yaye mishi abin da yake bayan da shi na na wato baci wani abu mummuna ba zai wa yake wani ba Allah ba Allah shi ke yi wal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla min ashad al mawaqif wa azamiha jihadi da dawa kalban Allah ta'ala yana daga cikin mafi tsananin wato matsayi da kuma mafi girman matsayi da mutum ya kamata ya addu'a wal mujahid fi hadhihi al mawaqif ashad hajatin ila du'a rabbih ta'ala wanda yake yana yana kokarin yin jihadi ya kuma tsaya a wannan matsayi shi ya tsananin bukata ya roƙi ubangijinsa nasara wa iltijawu ilaihi subhanahu kuma wato ya dogara da ubangiji wato mai tsarki fi hadhihi al-ghazwah al-azima a wannan yaki yaki mai girma allati wasal al-hal fiha kama akhbara subhanahu wata'ala wanda halin musulmai ya kai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa idh ja'akum min fawqikum idh ja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta saman ku wa min asfala minkum da kuma ta kasan ku وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحراجر ألوك شند واتو إدانوا سكي سكي ولو ولو هكا هكا ليتاشي zuciya suka yi zama saura irin su kai wato su kai wato makoshi hankali ya tashi tsoro ya tsoro wata bunu da billahi zununa har ma kuka koma kuna yi ma ubangiji wani zato ce wato ko dai ko dai unalikan filil mu'min anan ne aka wajarci mumunai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza girgiza da tsanani to a lokacin kuma zalla shi kuma samu natsuwa a lokacin kuma shi kuma addu'a kaga za ka gane bambanci tsakanin mumuni da wanda yake suke wanda imanin sa ya zama tabbataccen imani da kuma wanda yake yanzu ne ya shigo musulunci faqad bazala rasulullahi wal muslimina kullu masabaru hakika mazala ya bayar da duk abin da da shi da musulmi sun bayar da duk abin da suke da dama su bayar fi mu fi mu waje hati jaki kufri wajen a fuskanci wato ya wato ayari na kafirai fi waqtin shida fi waqtin ishtadda fihi al-ju' wal marad wal khawf a lokacin da akwai yunwa a lokacin da akwai sanyi akwai lokacin kuma da akwai tsoro amma manzo Allah ya bayar da duk abin da zai iya bayarwa da jikinsa da dukiyarsa da komai mummune ma suka yi haka din qala abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu abdullah ibn abi awfa ya ce da rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabi annan ne manzo Allah yayi addu'a mugun addu'a ga waɗannan wato mugayen sojoji da suka zo fa qala tace allahumma munzil kitab ya ubangiji wanda ya saukar da littafi qur'ani سريع الحساب لغاوة حسابي أهزم الأحزاب wato karya wato su waɗannan ayari Allahumma zilhum wa zalzilhum ya ubangiji ka karya su ya ubangiji ka jijjiga su ka jijjigo su daga tushe ka barbarta su wa qala Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu magana ya kasance yana cewa dole da yake la ilaha illallah a wa'adahu wallahi babu ambata da gaskiya sai Allah a azzajin dahu ubangiji shi ya wato girma ya wato buwayantar da dakarunsa shi ya taimake su wa nasara abdu ya taimaki bawansa wa ghalaba al'azaba kuma shine wato ya rinjayi wannan taron dangi da suka yi fala shay abadahu ba wani ba wani wato wanda zai zo ya zo da lamari ko a bayan ubangiji to wannan shi ne addu'o'i da matsala ya rika yi aka samu natsuwa aka jefa razani cikin zuciyar abokan gaba har zai gaba suka juya da baya suka musulmi suka samu natsuwa kuma ubangiji ya kwarin yi ma mummune wannan tsoro da suke ciki saboda haka duk abin da ake ciki na tsanani da yunwa da kama jika dan adam baya rabuwa da addu'a addu'a ita ce silahul mu'min makamin mu'min ba mu da wani makami da ya wuce wannan wani na ganin kawai mu abin da zamu yi shine mu kere-kere mi kaza mi kaza mi kaza wa yawan na ya ishe shi wannan duk bai isa ba wannan wato mu je mi mai tattali na na wato makamai da sauransu wanda ana bukatar shi amma ba abin da ake bukatar shi ne imani bayan imani kuma sannan kuma dogara da ubangiji ana cewa ba za a sami karfi musulmi ba za a sami karfi ba sai an sami umma mu'mina sai an sami umma muhadira sannan kuma a sami kuma umma wacce za ta yi rinjaye umma mu'mina take umma wacce take imani umma muhajira kuma wanda take akalla ta kaurace ma duk abin da ubangiji baya so ta kaurace ma kafirci ta zo ta tsaya kyam akan akan musulunci kan tauhidi to wannan sai a samu wani ake samun daular musulunci duk mai cewa zai kawo daular musulunci ko wata kungiya ko wani abu amma ba umma mu'mina babu umma muhajira to yana aikin banza ne sai an samu umma mu'mina ta yi imani mu'minin imani ya shiga ba kana rigima da mutane akan dokokin musulunci in an zo ba ka fara cewa zaka da gujin mutuncin wani za su dinga maka aiki a bayan fage ba dole sai an gyara wannan sai an sawo koyarwa a cikin al'umma ta kula ba za ka ba umma muhadira idan ba kada hadan fil isyana an kaurace ma duk saban Allah sosai idan mun zama duk inda aka gan mu kamar lokacin Shehu Usmanu lokacin da turawa suka zo bayan Shehu Usmanu ya kafa daular daular Usmaniya bayan turawa da suka zo cewa suke yi mun je mun ga wata daula wanda yake inda mace za ta tashi daga ƙololuwan ɓangare na daular zuwa ɗayan ƙololuwan ɓangaren daular ta daular ba za ta yi tsoron komi ba na wayo wato za a mata ta'addanci ko fashi to wannan kaga an samu umma muhajira an samu umma mu'mina kenan amma kana yawo daga nan zuwa nan kana gudun yaro kai zai dauke zai dafa maka wuka a dole sai mun gyara kuma ana yakan mu ta sama su turawa turawa suna yakan mutu sun haɗe kai tare da wasu shugabanni shugabannin ma ko suna so ko ba su suma dole su yi musu ana yakin mu ta ƙasa ana shigo mana da makamai ana shigo mana da da ƙwayoyi ana ba yaran mu tsakanin mu zamantakewa babu kyau yanayin zamantakewa ba ce za a yi musulunci kuna ganin a da zamantakewa tsakanin mu da matayen mu ma kan mu za mu sha sai mun kaji an kawo gyara fa a wannan abubuwa almudana da muke na kasuwanci za mu sha mun daina ne da sai an samu umma mu ila umma muhajira in an samu wannan kuma sai mu daula musulunci za ta yi insha Allah ta'ala Allah mai Allah mai ta mana abinda muka hada Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى بيان وقتهم على الخير الله تعالى تمكن من ذكر الشر وانا باس الله فيه الله تعالى باس الله فيه a cikin abokanmu akwai abokinmu wanda yake yana fama da wato rashin lafiya to kuma yana barin addu'o'in mu Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya sa shi jarabawa dan mu da muke da bukatun lal khair Allah ta'ala ya yawan bukatun lal khair Allah ta'ala ya tinku da duka shari eh mala haka ma makocin wanda yake makocin masallaci ko mai kira sallar asuba shi ma bai jin dadi Allah ta'ala ya bashi lafiya yana asibiti Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ta tashi kafadinsa bukatunmu da muke da shi Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana abubuwa Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana abubuwa Allah ta'ala ya kawo mana sauƙin rayuwa Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa Allah ta'ala ya kawo mana arziki arziki mai amfani Allah ya kawo mana arziki arziki mai amfani Allah ta'ala ya jikan mu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ta'ala ya jikan malamanmu da malaman malamanmu saka musu alkhairi saka musu alherin tarbiyya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah